Wato, watan Ramadan watan ƙura'ani, watan saraka, watan zakka, watan ƙiyamun laili, watan salloli. Allah subhanahu wa ta'ala a kowane dare daga cikin watan Ramadan yake sa mala'iku suna rubuta sunayen mutane wanda ya ɗiyauta su daga wuta. har sai an zo kan wanda suke gaba tsakaninsu, sai Allah ya ce ma mala'iku ku dakata wannan kar ku rubuta su har sai sun shirya tsakaninsu. Kenan watan Ramadan, idan baka shirya ba ya kai ɗan Adam yanzu ka shirya, ka shirya da kowa da kowa, kali a same ka kana gaba da wani, kali a same ka ka baka ɗauki ba program ɗin kanka na karatun Ƙur'ani. Ka yi program ka yi tsarin kanka, a kullum nawa zaka karanta, izihi ɗaya, izihi biyu, rabin izihi, kullum ka tsara yadda zaka dinga karatun Ƙur'ani, kuma ka riƙe wuta a kan. Sannan kuma ka yi program na sadar da zumunci, domin sadar da zumunci babban abu ne. za mu ji shi a cikin wannan tafsiri na yau na farko akwai bayanin sadar da zumunci. Muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓi ibadanmu. Farko, farkon abu wahala gare shi, amma idan mutum bai tsaya ba ya yi tsarin kanshi ya fi shan wahalai, amma duk wanda ya tsaya ya tsara kanshi zai samu ya yi bauta Allah tukuru kuma Allah ya karbi ibadar shi. To yau karatun namu insha Allah imam yi bayani kaɗan akan parallel watan Ramadan imma a amsa wasu tambayoyi ko ko mu shiga kai tsaye cikin karatun tafsiri saboda mun tsaya mun kare suratul ma'arish yau za mu tashi kan suratu Nuh, suratu Nuh, farkon sura. To, ban san ba tsarin wanne za a yi, ko mu fara tafsirin inda sauran ɗan lokaci, saboda an yi latti da yawa, kuma farkon abu kun san yadda yake, komi sai a hankali, insha Allah. Mu samu mu yi karatun tafsirin ya so, gobe sai a ɗora da sauran amsa tambayoyin. mi Allah ya ce suratu nuh
a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am suratu nuh alayhi salam makkiyatun wa ihda wa thalathuna aya bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الله سبحانه وتعالى يا سنيا ما wannan sura sunan ɗaya daga cikin annabawan shi shine annabi Nuhu wanda annabi Nuhu shine farkon ma'aika wanda Allah ya aiko a doron duniya. Annabi Adam shi sunan shi Abul Bashar, baban mutane, amma farkon manzo wanda Allah ya aiko duniya shine Annabi Nuhu. Wasu jama'a suna cewa ai asalin sunan shi ma ba Nuhu bane ba saboda niyaha ya ɗan yi wani abu kamun a aiko shi. Sai abin nan yake nisa shi a zice shi, da larabcin an ce naha ya nisanta abu, ko da yaushe yake tunawa yana ta nisanta abun yana ta nadama. Dalilin wannan sai Allah ya aiko shi manzo. To idan ko duba wannan sura, sura ce makiya tana da aya ashirin da takwas, kun san kuma al'adar surori makiya. surori makiya suna karantar da mu tsantsar tauhidi ka zub da shirka da bid'a ka zub da duk wani tsahe-tsahe da tsubbace-tsubbace ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka galibin maudu'i na surori makiya, amma surori madaniya suna karantar da mu shari'a, shara'ance-shara'ance, a musulunci yaya ake kaza, wanda ya yi kaza yaya ne hukuncin shi, yaya zai yi kaza. Kuma wanne ne sura makiya, wanne ne sura madaniya? Sura Makkiya ita ce surai da aka sabko a Makka, faɗa ta farko, Madaniya kuma surar da aka sabko a Madina. To sai ya kasance wasu surorin ba a Makka ba aka yi sabko su ba a Madina ba aka sabko su. To su kuma menene hukuncinsu? Da ƙarshe dai, malaman tafsiri sai suka haɗa akan cewa duk surar da aka aiko ta, aka sabko ta, kamun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaura daga makka zuwa madina ko ma a wani gari aka sabko ta to sunanta makiya kuma surar da aka sabko ta bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina aka sabko ta ko da a makka aka sabko ta ko ya zo umara ko ya zo haji sunan wannan surar dai madaniya saboda an sabko ta bayan hijirar rasulullah sallallahu alaihi wasallam To wannan sura suratu nu sura ce makkiya kenan an sabko ta kamun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaura daga makka zuwa madina kun san annabi nuhu annabi ne ma'aiki daga cikin annabawa aka yi sura aka ba da sunan shi a kanta kamar yadda akwai wata sura da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata sunan annabi Ibrahim, kuma akan mun sani da annabi Nuhu da annabi Ibrahim akwai suro, akwai tarihinsu da bayaninsu a gurare da dama, kamar a cikin suratu shu'ara da su araf duka ana samun labarinsu. Haka akwai wani annabin Allah ma'aiki, Allah ya ɗauko sura guda zumbut wanda tarihin shi ne tun daga aihuwar shi har mutuwar shi, shi ne annabi Yusuf. ka gani a nan gurin menene za ka duba ka gani annabi ibrahim da annabi nuhu suna daga cikin manya-manyan annabawa ma'aika bancin an samu tarihinsu a cikin wasu surori kuma hallo aka yi sura da sunansu amma annabi yusuf tarihin shi zunzurutun tarihin shi kawai a cikin suratu yusuf ne annabi nuhu da shi da annabi ibrahim suna daga cikin manya-manyan annabawa na kusa saboda Allah ya zaɓe su. Allah ya ce, Inna Allah hastafa Adama wa إن الله Nuha.
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض نعم.
والله سميع عليم
Allah da kanshi yake ce mana ya zaɓi Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahim. Ya zaɓi annabi Adam, zaɓe wanda yake special na ɗaukaka. Sannan kuma ya zaɓi Nuh, annabi Nuhu, saboda shi ne farkon manzo muka ce ko? Kuma da Ali Imra- Ibrahim, da alayen annabi Ibrahim, da Imran, kai Allah ya fifita wasu ne akan wasu. wannan sura abinda take karantar da mu aqida Allah da farko yake ce mana inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko nuhu zuwa ga mutanen shi anindar qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim muka ce kai galgadi da ga mutanenka kamun azaba mai radadi mulima ta zo ta sabka a kansu annabi Nuhu ya shekara she ya zamna cikin mutanen shi shekara dubu ba hamsin yana da'awa shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa yana kiransu su zo su ce la ilaha illallah za su shiga aljanna amma suka butulce suka kiya suka kiyarda da la ilaha illallah ku duba ya jama'a wannan abin da yake karantar da mu cewa kai mai wa'azi, kai mai da'awa, kai malami, mai kiran mutane zuwa ga Allah, ka yi wasu shekara ka goma, shekara ashirin talatin hamsin in ka daɗe kana yi ko sai ka ga har ka ɓata rai to annabi nuhu shekarar shi dubu ba hamsin yana kiran mutane su ce la ilaha illallah suka kiya suka butulce suka kibin shi Allah yake ba mu labarin shi anan qala yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin قال يا Ya قوم ku mutane إني na.
لكم نذير مبين yace ya mutane na ni fa mai bayyana galgadi ne zuwa gare ku ni mai galgadi ne mai bayyana galgadi ne ku zo ku ce la ilaha illallah shi kadai ake so za ku samu rabo suka kiya suka butulce menene Allah ya aiko ni zuwa gare ku an ibudullah اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ku bautata ma Allah shi kadai babu macancancin a yi ma bauta da gaskiya sai Allah wattaquhu ku ji tsoron shi shi Allah wa ati'un ku bi ni in shiryar da ku hanya Allah kaga nan gurin attaqwa ita ce ka bi dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi kuma ka ki dukkan abin da Allah baya so kuma yake fushi da shi ku ji tsoron Allah ku mushi bauta ku ce la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka san fasarar la ilaha illallah ba irin na malam Bahaushe ba da yake cewa ba sarki sai Allah a ba haka bane fasarar la ilaha illallah fasarar la ilaha illallah la ilaha ka kore duk abun bauta gabaki daya babu macancancin a yi ma bauta shine bil haqqi da gaskiya sai ka tabbatar ma Allah shi kadai kace illallah sai Allah subhanahu wataala kenan da zaka ce ba abun bauta ba abun bauta sai Allah sai masu bautar wuta masu bautar gumki sai su ce ai su suna da abun bauta to amma bil haqqi akan cancanta akan gaskiya babu wanda aka ce ya cancanta a mushi bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala abun yana bada mamaki mutanenmu a yanzu sai mun yi a hankali tarbiyyar ɗiya sai mun yi a hankali kuma kowane uba ya tashi ya sa ido a yanda fulafulan Hausa suke batar da yaranmu bai jima ba a nan sabilil huda wata mata ta kawo ƙaran yaranta ƙanana gurin malam babba take ce ma malam malam ku duba sai kun tashi tsaye tace yarana ne na kunna turaren wuta da garwashi a irin wannan dogon abu na ka- na, na, na turaren wuta wannan mai ado ba kasko ba ta aje a ɗaki kawai ta huta sai ta isko yaran su uku sun ɗauko wannan sun aje shi a gaba sun kewaye suna cewa abun bauta ka bani ilimi abun bauta ka bani kaza abun bauta ka bani yara ƙanana subhanallah a ina suka ga wannan abu a fulafulan hausa fulafulan indiya kuma da ake ɗauko wannan abun nasu na turaren wuta da hayaki su zo suna kewaya ma gumakai suna abun bauta ka bani kaza kaga wannan fulafulan hausa idan ba a tashi tsaye ba za su ruguza tarbiya kuma sai dai Allah kiyaye dan sun kama hanya abinda suke yi kawai sai Allah ya taimake mu kawai kowa ya tashi ya sa ido a tarbiyyar ɗiyan shi ya karantar da su babu abun bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya kuskura ya mutu yana bautar wani ba Allah ba Allah zai bamka shi cikin wuta hal abadin abada ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ku sani إنه لا يفلح الكافرون duk wanda yake kiran wani yake bautar wani wanda ba Allah ba ku sani ba ya da wata hujja ba la burhanala ba ya da wata hujja akan wannan kawai dan wuta ne in dai kai kana bauta ma abin da ba Allah ba kuma ka gane wa bautai bautar ka gane menene bautai ai gaba daya da wanda ya halitta ne da abin da aka halitta ko tunda ba kai bane kai halitta to kai halitta ka aka yi kenan أفمن يخلق كمن لا يخلق wanda ya halitta yanzu ya zaman toɗe da wanda bai- bai- wanda aka halitta أفلا تذكرون ba ku tunani ku duba ku gani in shi Allah subhanahu wataala abun bayyayiwa tun da kai halittar ka aka yi kowane ne abokinka ne na halitta da mutum da aljani da iska da ruwa da sama da ƙasa da ƙwari da dabba da komi da komi abokanai ne na halitta to duk abin da ake ma mahalicci in ka kuskura kama abokinka na halitta to ka yi shirka shi ne ka mai bauta wanda ba Allah ba. Idan ka ɗauki wannan ka rassa hashi a cikin ƙwaƙwalwarka to ka huta alhamdulillah. Dole ka gane menene shirka don ka nisance ta. Annabi Nuhu yana kiran mutanen shi, a ni ibudullaha ku bautata ma Allah, wattaquhu ku ji tsoron Allah fa wa ati'un kuma ku bi ni in shiryar da ku hanya madaidaiciya. Wani malami yake cewa wai inda ma Allah bai yi bauta bai yi ba aljanna wai shi Allah bai da bai cancanta ba abota mai Ya cancanta.
kaga ko da Allah bai yi bauta bai yi ba aljanna a yanda kai yayi ka ya maka kayan jin daɗi a raye da kai a tu- a- a- a- a kewaye da kai Allah ya cancanta abota ta mishi subhanahu wa ta'ala kuma annabi nuhu ya ci gaba da cewa mi يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى na'am إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون bautan nan da za ku ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ga abin da zai muku. Na farko ya ce ya gafir lakum min dunubikum zai kankare muku zunubanku, wa yi ila ajalin musamma, Allah ya jinkirta muku zuwa lokaci abin ambato wanda zai amshi rayuwarku ku koma gare shi. Ku sani kuma, inna ajalallah shi ajalin da Allah ya yanka ma, idza jaa in lokacin ya zo fa la yu'akhkharu ba a jinkirta shi ko kibta ido law kuntum ta'lamun da kun sani ku sani da wannan to kaga wannan guri akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda Allah ya- yake so Allah ya wasa'a mishi arzikin shi ya ƙara mishi a cikin kwanukan shi to ya dinga sadar da zumunci ya dinga aikin kirki sadar da zumunci iya sa Allah ya ƙara maka arziki kuma ya ƙara maka kwanuka. To kuma a nan gurin Allah ya ce, "Iza ja Allayu a haru, lokuntum ta'alamu, lokacin in ya zo ba a jinkirta shi." To ya zaka gama wannan hadisi da wannan aya. Ba karo ba ne ba suka yi, ba su yi ba karo, a'a ba su yi ba karo. idan kana sadar da zumuncin ‘yan uwanka, sai Allah ya ƙara maka kwanuka. In lokacin ya yi kuma bayan an ƙara ma kwanukan, sai lokacinka ya yi, to ba a ƙara maka kawai mutuwa za ka yi. Ka gane abin da ake nihi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake duba allon ƙudura, shi ya san abin da ke rubuce a allon ƙudura. shi kadai yake shahe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama.
يمه الله ما يشاء ويثبت Ka gani ko?
وعنده أم الكتاب A cikin allon kudura wanda an rubuta komi da komi, Allah yake shahe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da wanda ya ga dama. Ya kasance ai- Allah ya rubuta a ƙaddararka zaka shekara ashirin misali a duniya, sai kake sadar da zumunci. Kaga wannan shekara ashirin in tana nan rubuci. amma kai mutum ne mai yawan alkhairi mutum ne mai sadar da zumuncin ‘yan uwanka to sai Allah misali sai ya ƙara maka wata ashirin ko talatin ko arba'in sai Allah ya shahe wannan rubutun na ashirin yan hula ba ya sha Allah ya faɗi a cikin Ƙur'ani Allah yake shahe abin da ya ga dama wa yuthabbit kuma sai ya ƙara wannan wanda ya ga dama ya ƙara ma ɗin sai ya tabbatar da shi kaga aya bata ci ba karo da hadisi Allah subhanahu wataala iya ƙara maka kwanuka in kana yawan alheri kuma kana sadar da zumunci sadar da zumunci ya jama'a yana da kyawun gaske sadar da zumuncin ‘yan uwanka, ‘yan uwanka na wajen babanka, ‘yan uwanka na wajen uwarka, ka dinga sadar da zumunci. Amma don kakka samu wannan garaɓasa, sai shaidan ya zo ya sa maka a rai, in kai talaka ne sai ya sa ma girman kai banna zuwa in gaida su don kasu je su ce wani abin su ma nike su. Sai ka ƙi zuwa, in kai mai kuɗi ne daga ya zo, to, ga sanin sun fara zawa sun sa ka gaba daga wannan sai wannan dan dai ya raba kal ayi sada zumuncin wannan to kai ka sa a ranka kawai dan Allah kake sadar da zumunci ka je ka sadar da zumunci ƴan uwan babanka ka dinga zuwa kana sadar da zumuncinka ƴan uwar uwa su ma ka dinga sadar da zumunci a gurin su yana ƙara maka arziki kuma yana ƙara maka kwanuka sannan kuma nan gurin yaghfir lakum min dhunubikum idan kuna yawan istighfari Allah zai kankare muku zunubin ko da yaushe muna fadin cewa babu wanda ya isa a yau a duniya babu wanda ya isa ya daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba ko akwai dukkan taron mu nan akwai wanda ya isa ya daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba daga ya daga hannu mu ce sabke to yanzu ka saba ma Allah saboda annabi ya ce kullu ibnu adam khata duk dan adam mai sabo ne to ta annabi zamu bi ko taka ta annabi zamu bi tunda annabi ya ce duk dan adam mai sabo ne kenan ka saba ma Allah amma hiyayyen mai sabo su ne masu tuba to Allah zai kankare muku min dhunubikum daga zunubanku min kin wannan tana da fassararta malaman tafsiri sun fassara ta wajen fassara wajen sun rabu wajen rabuwa uku daga cikin su akwai wanda suka ce a'a minikin wannan inna ha za'ida ƙari ce ba a kula da ita kawai ya gafir lakum dhunubakum haka ayat take ne wasu bangare suka ce a'a inna ha bi ma'ana an taqdiriyya ana ne ya gafir lakum an dhunubikum kenan zai kankare muku daga zunubanku ga baki ɗaya. Amma Ibn Jarir, manya-manyan masu tafsiri, suka ce, A'a, ya gafir lakum zunubukum al'azima, allati wa'adakum ala irtikabiha iyaha bintika. Manya-manyan zunubai ne za a kankare maka, amma banda wani zunubi yana nan. daga cikin zunubanku za a kankare muku duka, amma ban da wani, wanne ne wani, shi ne haƙƙun nas, haƙƙin mutane wanda suke kanka, sai ka biya haƙƙin wannan. Baka zuwa ka saci kayan mutum, ka zo ka ce ka tuba, ka yi ta istighfari, ka ce Allah ya kankare ma zunubin, wannan haƙƙin nashi sai ka ba shi haƙƙin shi. In baka ba shi ba a nan duniya, a lahira za a ɗauko ladanka a bashi. Duk abin da ya huta daga hannunka, ko kuma ya je hannun wani ba ta hanyar nan guda uku ba, ka tabbata ɗan Adam sai ka biya mutum ko da ranar kiyama ne. Hanya ta farko in ma ya saida maka, ciniki kuka yi da kuɗi ya baka kasaya. Hanya ta biyu in ma ya baka kyauta ko saraka, wannan ya baka mulki yakin ta ciru daga hannun shi ta koma hannunka ikon abun. Hanya ta uku ita ce in kana gadon shi in ya mutu ka ci gado, wannan ma ya koma hannun shi, ya koma hannunka. Amma ban da hanyar nan guda uku kusa ne, duk yadda aka yi wani abinka ya koma hannun wani, ba ta ɗaya daga cikin hanyoyin wannan guda uku ba, to sai ya raba ma kayanka ranar kiyama. Kuma ranar kiyama da me ake ramuwa da lada da zunubi, za a yi ta kwaso ladan shi ana zuba maka, in ladan shi ya ƙare ga wanda ya cuta, wanda ya ƙulla ma sharri a duniya, wanda ya zazzaga, wanda ya ta yi da su, busu ci busu sha ba, kuma ga su, kuma ladan nashi ya ƙare an raba ma mutane. Me za a yi sai a yi aks. Eh, sai a ɗauko zunubinsu, sai a ɗora mushi. haka ake cinikin kuma alƙalin Allah ne To ka gani idan mutum yana istighfari abubuwan da yake samu kenan. Zai gafarta muku zunubanku sannan kuma ya jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato. Za mu ji daga baya wajen abubuwa guda hudu ko biyar wanda mai yawan istighfari yake samu. Don akwai bayanin malamai da yawa akan wannan. Wani ya zo gurin wani malami ya ce, Malam, ina da fakar talauci ya ce je ka yi istighfari wani ya zo garinmu malam hori ruwan sama ya ƙi zawa ya ce ku je ku yi istighfari wani ya ce malam ɗa nake so ban taɓa haihuwa ba ya ce je ka yi istighfari suka ce a'a ya malam wannan ya zo kowanne je ka yi istighfari je ka yi istighfari to za mu je shi a gaba insha Allah sai mi Allah ya ce قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
na'am فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا
Annabi Nuhu ya ce, ƙala rabbi ya ce, ya Ubangiji, ya rab, ya Ubangiji na, kun san kalimatu rab, tana daga cikin kalmomi na ladabi gurin addu'a, da ita da Allahumma, in kana addu'a kana roƙon Ubangiji, ka dinga kiran shi da ya rab, rabbi, rabbi, rabbi, ko ya, ko ku Allahumma, Allahumma, ya Ubangiji na, kai kaɗai daga kai sai shi, ka dinga kiran shi da wannan kalmomi kana faɗin bukatunka rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace ya ubangiji na ni nayi kiran mutane na su zo su bauta maka nayi kiran su dare da rana laylan wa nahara falam yaziduhum du'a'i illa firara kiran da nake musu bai ƙara musu komi ba sai ƙara guje muni da suke yi ina kiransu su zo su bautata maka Allah sai ƙara gudu suke sun kizawa falam yazidhum du'aiya illa firara yace wa inni kullama da'awtuhum yanzu wane ne annabi nuhu ne yake asiri da shi da ubangijin shi yake gaya ma Allah yake kai ƙaran mutanen shi zuwa ga Allah subhanahu wataala yace ya Allah ya ubangiji na wa inni kullu ma da'awtuhum ni ko da yaushe nayi kiran su na musu wa'azi su zo su bautata maka litaghfira lahum dan ka gafarta musu zunuban su ja'alu asabi'ahum fi adani sai su dauki yatsotsin su su liƙe kunnuwan su wastaghshaw thiyabahum su lullube kansu da rigunan su kai wa asarru sun nanaci sun nanace sun ci gaba akan kahurci wastakbaru sun yi girman kai na ƙin bin gaskiya istikbaran wani irin girman kai annabi nuhu yana ta gaya ma Allah shekara dubu ba hamsin iya kiran su zo su bauta ma Allah sun ki zawa kai annabawa sun sha wuya yace kuma mine summa inni da autuhum ثم إني دعوتهم جهارا
na'am ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
yace ya ubangiji inni da autuhum thumma kuma inni da autuhum jihara nayi kiran su a hili thumma inni a'lantu lahum kuma ni nayi kiran su na bayyana musu kira mutum biyu anan in kiran su mutum uku group group in gaya musu shine ilan wa asrartu lahum israra kuma na asirta musu kira is, is, israran asirtawa in je gidan mutum in yi kiran shi a ɓoye in mai bayani in mai bayani babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah in mushi bayanin addininka ya Allah sun kiya nayi nayi nayi sun kiya annabi nuhu yana kai ƙarar mutanen shi gurin Allah na'am faqul فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
na'am ɗaya kenan yursilu samaa alaykum midrara
biyu ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم وهدوء.
جنات ويجعل لكم أنهارا
annabi ya ce faƙultu stagfiru rabbakum na yi yawan ce musu ku yi ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gafara shi Allah mai amsa tuba ne zai kankare muku zunubanku sannan yursilul samaa alaikum midrara zai aiko muku gizagizai ita ce samai su muku ruwa a gonakanku ruwa alheri ne sannan kuma wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya lullumka muku ya dada muku dukiya wa banin da diya ya ba ku diya wa yaj'al lakum anha- jan- jan- wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku garakanku gonakanku da garakanku gurin neman abincinku kenan wa yaj'al lakum anhara kuma ya hore koranmu a cikin gonakan saboda gonakai inda ruwa tahiya suke to wannan mun zano ne anan cikin suratu nuh abubuwan da mai istighfari yake faɗi wai menene istighfari istighfari ka nutsu ka koma ka yi halwa daga kai sai mahallicinka ka dinga cewa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kai tai kai komi ko rabbi gifirli wa tub alai rabbi gifirli wa tub alai rabbi gifirli wa tub alai kai tai kai tai bila adadin ko kuma babban wanda annabi ya ce shine sayyidul istighfar اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت سمي قبا أعوذ بك من شر أعوذ بك من شر ما من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine babban istighfari ko ka dinga astaghfirullah wa atubu ilai wannan shine wai kana ne tuba kana neman gafara Allah kana tuba gare shi ba kuma ba fa kai ta yin abin da Allah bai so kuma kana astaghfirullah kai ta yin abin da Allah bai so wani aboki na yake ba ni labari suna tare da wani abokin shi shi ma to abokin nashi subhanallah zakin maula ne eh wannan irin wannan mutanen ne wanda daga gamu da su gara kai dan ka tsinka shi a hanya sai kai kwana eh sai ran nan yayi kiran shi yace wani ka dinga yawan istighfari saboda istighfari yana ba mutum dukiya Allah zai baka dukiya in kana yawan istighfari ya mai nasiha ya ji dadi yace to yace min da alkon biyu kawai yana tahiya sai ya ji shi- wani a bayan shi sai da ya zo daidai kunnen shi sai ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai a daidai kunnen mutumin sai ya jiyo sai ya ga shi ne wai yana istighfarin kuma da za a rabu ya ce Allah ba ni dala ɗari kenan ya yi istighfarin a ba shi dala ɗari ka ji da Allah wani wawanci bai yi shi ba dan Allah bai yi shi ba a nitse bai yi shi ba ya yi halwa daga shi sai ubangijin shi wannan ba daidai ba ne koyi kai daga kai sai Allah ba so ka gaya ma kowa ana so bawa ya kasance kana da wani alaka wani asiri da kai da ubangijinka wanda babu dan adam kin da ya isa ya ji abin da kake asirinka da kai da mahaliccinka ba a ce ba kuma ka je ka faɗi ba a ce ba ka je ka yi ta faɗi wa mutane kai ka kwana kana istighfari daga ka faɗi shi ke da ladan ya ta yi kenan ka faɗi dan a san kai mai istighfari ne kai mai komawa ne ga Allah to shikenan wanda ka gaya ma sun ji sai ka je su biya ka Allah ba ruwan shi da aikin riya ka gani tuba kenan fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace musu ku nemi gafara ubangijin shi mai amsa tuba ne ya dan adam tun daga lokacin da ka balaga har yau duk abin da kai yana nan a rubuce. Duba haka gani, ka ce babu zunubi a wasu takardarka. Daga lokacin da ka balaga wa har yau, duk abin da kai alamun balaga na maza guda uku alamun balaga na mata guda hudu daga ranar wannan har yau duk abin da kika yi yana na a rubuce a littafin ورسلنا لديهم يكتبون Allah ya ce ga ma'aikanmu su ne mala'iku suna ta rubutawa duk abin da kake ko baka isa ba ka ɓoye musu biki isa ba kuma ki tsere musu duk abin da kika yi tun daga balagaki har zawwa yau iya nan a rubuce a takardarki yaya ba zaka nemi gafarar ubangiji ba كراما كاتبين masu girma masu rubutu yadda ya kamata ba ka iya bace musu. Waya za a yi يعلمون ما تفعلون duk abin da kuke aikatawa sun sani, mala'iku, mala'ika ba ka iya ɓoye mai, ba ka iya tsere mai ka je ka yi wani abu, ba ka iya mai layazana ka ɓoye ka yi ba ka bai sani ba. A'a kana yi, in wani irin zunubi ne kana farawa yana rubutawa.
ما يلفظ Ka gani ko?
من قول إلا لديه رقيب Allah ya ce, "Bas- mutum ɗan Adam ba zai faɗi ba wata kalma ba yalfizu min ƙaulin, illa ladaihi raqibun atid. Sai dai raqibun atidun suna tare da shi, raqibun mai muraƙaba, atidun wanda yake lassake da shi. Ai, ba mala'ika ɗaya ba ne, ba mala'ika ba ɗaya sunan shi raqibu, ɗaya sunan shi atidu. A'a, raqibun sifa ce mai muraƙaba. surveyan yana surveyan ɗinka da kyau a cedar kuma bayya rabuwa da kai duk inda kake sai ya rubuta to yaya za ka yi kai da duk an rubuta abin da ka yi kenan babu yadda za ka yi kawai sai neman gafara sai neman Allah ya rahamshe mu to ‘yan uwa musulmi ga watan rahama ga watan albarka ga watan tuba ga watan kankarar zunubi ga watan da Allah zai ɗiyauta mu daga shiga cikin wuta Allah ka ɗiyauta mu daga shiga cikin wuta a wannan daren ya Allah yau ɗaya da watan ramadan Allah muna roƙonka ka ɗiyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta Allah ka kankare mana zunubanmu a matsa da istighfari ya ‘yan uwa sannan kuma yursilis sama alaikum midrara Allah zai sa aiko gizagizai daga sama a yi ruwa shimkoki su samu abinci ya samu a ƙasa kun san ana azaba da ruwa to ba ruwan azaba ba a ruwa daidai ya mu kun tuna hadisin nan na annabi wai annabi yana hutuba wani ya shigo ya ce ya rasulullah halakal mawashi ya Allah dabbobi sun mutu daji ya bushe ya annabi ka roƙa mu mu Allah ya sabko mana ruwa annabi ya daga hannu ya ce Allahumma agithna Allah ka sabko mana ruwa daga lokacin gizagizai da suka haƙa- haɓaka a Madina aka dinga zuba ruwa aka dinga zuba ruwa sai da aka yi sati guda ana zuba ruwa ya kashe gidaje ya cinye gonakai sai ga wannan mutumin annabi yana hudubu Allah ya rasulullah ruwa ya yi yawa ya yi yawa ya rasulullah an roki Allah ruwan a kauda shi اللهم هوينا هوينا sai Allah annabi ya daga hannu ya ce Allahumma hawalaina la alaina ya Allah a gehen mu ba a kanmu ba da kyau a gonakai a gindin bishiyoyi gindin shubka ba a kanmu ba mai ruwaye ya ce ko da yaushe annabi ya yi haka sai ga gizagizai sun yi haka Allah ya ce hawalaina sai su tafi a lokacin la alaina ba a kanmu ba ba irin ruwan da aka yi bara bara ne ko bara wancan bara wancan ne ko ai mu ma ba da- ba ba dama Allah kiyaye kuma ruwan wannan da aka yi a wasu garurruka ai yayi amfani saboda ya sa wasu mahaukata sun yi hankali ba ku gani ba eh mana da ya shiga wasu kaburra ba ku ji ba duk ya tone irin tsubbace tsubbace da da, da tsahi da aka dinga yi tsubbace tsubbacen suka wargaje kawai mahaukata suka dinga hankali a cikin gari wanda an ma shirka an mai tsahi musiba ce ai nasallallahu salamu wal afiya kenan ruwa daidai ya mu Allah ka ba mu ruwa daidai ya mu yursilis sama alaina alaikum midrara zai sabko muku ruwan sama saboda ruwan sama albarka ce alkhairi ne. sannan kuma wa yumdidukum bi amwalin ka duba fa kalmai yumdidukum ya lullumka muku amwalin dukiya sannan kuma wa banina da diya baka taba aihuwa ba tashi kai takwami na istighfari Allah ya waɗi kuma ka yarda Allah ya ma wannan albarkacin istighfarin kenan da kake yi wa yaj'al lakum jannatin malumai suka ce ya sanya muku garakuna shine gurin neman abincin ku wa yaj'al lakum anhara ya sa muku korama tana gudu a ciki kiyasi akan wannan shine ya baku aiki kuma ya sa salar yana zuba a lokaci eh kal akai le karan akai le sankant duka wannan wata guda ne kal akai wannan a'a yaj'al lakum anhara ya sa korama tana gudu salar a lokaci level cent an yi salar me yake janyo wannan istighfari to wannan abubuwan da aka zana duka a cikin suratu nuh sannan a cikin suratu hud akwai wani abu ha'ilau na farlan istighfari sai Allah ya ce wa yazidukum quwwatan يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم na'am kaga ولا anan gurin تتولوا مجرمين yake cewa na buhud kada ku juya ku bada baya ku zamanto miyagun ɗiya idan kuna istighfari Allah zai sabko muku ruwa daga sama sannan wa yazidukum quwwatan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarhi akan ƙarhinku in kai rago ne kasuli ne soko talasuru baka da ƙarhi hus sai kaga ka fara ƙarhi eh sai ka ka iya daga bahu guda na tiya 40 yawan istighfari kaga kai kadai kana iya daga abu mai nauyi yawan istighfari yazidukum quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarhi a bisa ƙarhin ku malaman tafsiri suka ce wannan ƙarhin wa banda ƙarhi na jiki ka zamanto kai mai ƙarhi ne kuma akwai ƙarhi na mazakunta wanda ma'aurata suka san shi shi ma istighfari yake ƙara shi kun fahimta da kyau ko to duka wannan farala ce ta istighfari saboda haka ya jama'a a dage da istighfari lokaci ne a yanzu na ayi istighfarin occasion ce Allah ya bamu na mu wanka mu wanka wannan watan Ramadan wallahi baka shirya ba zaka ji ana gobe sallah yanzu tun yaushe ake cewa Ramadan ya kusa yanzu har mun yi daya in 30 zai yi sauran mu 29 in talatin ba ɗaya zai saura ashirin da takwas yanzu za ka ga ya tahe shi wanda ya yi zai samu wanda bai yi ba shi ya sani saboda haka mu dage occasion ce lokaci ne mai tsada kada mu yi sake da wannan lokacin ka tsara rayuwarka a karatun Kur'ani, ka tsara rayuwarka a biyayya ta uwaye, ka tsara rayuwarka a sadar da zumunci, ka tsara rayuwarka a saraka, duk abin da ake so ka tsara rayuwarka a kan shi. Kada ka kuskura wannan watan ya wuce kai, a cikin shi wake da kwai wani dare, dare ɗaya ne, ibadar da ke cikin shi tahi shekara tamanin da uku da ‘yan watanni.
إنا أنزلناه في ليلة القدر Na'am, وما أدراك ما ليلة القدر na'am, ليلة القدر خير من ألف شهر kun ji daren ko?
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Me ake cewa?
سلام هي حتى مطلع الفجر kashi ko lailatul qadari Wai, wai, khairun min alf shahr Wai kitaba mana.
ibada ta lailatul qadari daren Nace wai kitaba.
kaddara wanda yake farawa daga faduwar rana zawa hudawa alfijir shi tahi alkhairi daga wata dubu insha Allah wata dubu ya ya zakai in baka samu ba wannan alkhairi in baka samu ba wannan garabasa wallahi kai asara to wannan abubuwa dukkanin su istighfari yake sa su sai yace mi gaba ما لكم لا ترجون لله وقارا da ya gaya musu abin da za su samu idan suna istighfari ya ce, Malakum, me ya same ku, me ya taba ƙwaƙwalo ku, me yake rikita ku, latar juna lillahi wa ƙara, ai ba ku tsoron Ubangiji don girman shi, tarjuna lillahi shi ne tsoron Ubangiji, li'azamatihi don girman shi. wa qad khalaqakum وقد أطوارا خلقكم أطوارا alhali shi Allah shine ya halicce ku atwara to bari mu fassara atwaran kinnan sai mu dakata sai goben Allah ya kai mu wannan atwara malaman tafsiri sun kasu kaso uku a fassarar shi shi Allah shine ya halicce ku atwara fassara ta farko malamai suka ce ai Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam atwara rufi bayan rufi wanne ne rufi bayan rufi Allah ya ce walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin ai hakika mun halicci irin nan na mutum daga yunkullata da tabo thumma ja'alnahu nutfatan kuma muka sanya shi dashi na mani kenan farkon halittar mu annabi Adam daga laka aka halicce shi thumma ja'alnahu nutfatan mu kuma harkon mu na kusa shine dashi na mani wanda maniyin in ya taba jikinka sai ka wanke sai ka wanke amma akwai hadisi cewa mani ba najasa bane annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka same shi a rigar shi ya bushe kankare shi ake a zubda ba najasa bane ba mazi shine najasa yana daga cikin mas'alar cewa mace ta yi wasa da bakinta da da, da, da alƙalamin mijinta aka ce wanda suka haramta saboda zai zubda mata mazi a cikin baki shi kuma haramun ne najisa ne ba a halicci ba kuma wannan guri don wannan abu an fahimta da kyau ko nutfatan fi qararin makin a cikin matabbaci maguri wanda yake uwar ma'aiwa matabbaciya thumma khalaqana nutfata alaqa kuma Allah ya ce muka halicci wannan dashin na mani ya koma gudan tsoka fa khalaqana alaqata mudga gudan jini afwan alaqa wannan gudan jini kuma ya koma gudan tsoka tsokar da malamai suka ce bata huci ba kalakume da haka aka halice ka ya kai dan adam fa khalaqanal mudghata izama muka halice mudga ki wannan tsoka aka sa mata kashishuwa fa kasawnal izama lahama kashishuwan muka lullube shi da dama thumma anshanahu khalqan akhar Allah ya ce kuma muka halice shi wasu halitta daban kamar hudda maka baki da hanci da ido da kunnuwa kai dan adam kamun ka huto duniya fa Allah ya gama da kai komai an ida da kai daga nan sai Allah ya yabi Allah da kanshi yace fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya albarkantu Allah mai kyaukyawar halitta wanda ya wannan halitta to wannan shine tabakan tabakan rufi bisa rufi haka al'atwaran kin wanda Allah subhanahu wataala ya halicce mu kun karanci hadisin annabi da yace inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik duka wannan shine a cikin ayatul qur'ani malaman tafsiri suka ce wannan shine atwaran kin magana ta farko sai magana ta biyu suka ce a'a ai Allah yana nihi ashkalan ashkalan kala kala an halicce ku kala-kala, akwai wani mai lahiya ne, wani bayye da lahiya, wani mai ƙarhi ne, wani soko ne, rago ne, kalasuru solofiyo, bayye da ƙarhi. To haka aka halicce ku. Magana ta bi kenan. Wasu malamai suka ce, "A'a, halin bisa halin wannan ana nihin hali na ɗabi'a, saboda wani mutum za ka same shi mai haƙuri ne. wani kuma mai kashin haƙuri ne, wani mai kyauta ne, wani kuma ya- eh, eh, ya sha lukudi, Matsolo ne.
danko ne bai ya ƙirƙirwa ƙaf-ƙaf abin shi bai ya cewa, hali bisa hali, haka Allah haka Allah ya halice. To shi ne a nan gurin, Allah ya ce, Malakum latar juna wa lillahi wa ƙara, me ya same ku ba ku tsoron Allah li azamatihi dan waƙar ɗin shi girman shi wa kad halakakum atwara kuma Allah shi ya halice ku rufi bayan rufi siffa bayan siffa hali bayan hali an fahimta da kyau ko to kamar yadda muka faɗi insha Allah anan zamu dakata sai goben Allah ya kai mu za mu tashi akan aya ta nawa ce aya ta aya 14 muka yi ko zamu tashi kan aya ta 15 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka da iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah yau daren farko na Ramadan ya Allah mun daga hannuwanmu zuwa gare ka Allah ka kankare mana zunubanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon hujja Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu da ƙasashen musulmi wanda ba su da lafiya daga cikinmu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su masu neman jari Allah ka ba su abin da za su juya wanda kasuwa ta cuɗe musu ya Allah ka warkar da su ya Allah wanda bashi ya mamaye su Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah ka raba mu da bashi bi rahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka rabbana bi rahmatika ya dal jalali wal ikram allahumma irhamna allahumma afu anna اللهم استر عوراتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين